hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
ayyuka na wanda mai girma gwamnan jihar Kano ya yi da waɗanda ma ya gada da empowerment da mai girma gwamnan jihar Kano ga sababbin gadoji nan da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje yi a Kano in ka shigo Kano sai ka ce London saboda haka muke yaba masa lalle a saki wannan dama ita ma kananan hukumomi a basu dama a basu cikakken yanci kamar yadda muka samu labari a baya su dinga samun kudaden su domin idan an yi wannan magana ta gaskiya kananan hukumomi za su rigiya gwamnati tanshin Rabi Kwankwasa da Kwankwasiya su ne headquarters sulhu sulhu duk wanda ya kawo shi ana karɓarsa amma amma wannan magana da ya faɗa ta sha karo da maganarsa ta ƙarshe ta jiya.
Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin wannan shiri hangen dala. Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu Ja'in ne ke muku lale marhabun ta cikin wannan shiri hangen dala shirin da kan yi duba na tsanaki kan batutuwan da suka shafi al'umma kai tsaye tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa bisa tsari na demokaradiyya kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin Najeriya ya bayar da dama shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka a birnin tarayya Abuja biyo bayan dawowa daga wata ziyarar aiki da ya kai birnin London domin halartar taron shugabannin ƙasashen Afirka da kuma kasar Burtaniya na harkar kasuwanci. Idan za a iya tunawa dai shugaban ya yi wasu bayanai a yayin wata ganawa da suka yi da Firaministan kasar Burtaniya Boris Johnson, inda ya buƙaci kasar da ta dawo da dukkanin mazauna ƙasashen Turai da ake zargi da almundahanar kudaden ƙasa. Dama dai batun cin hanci da rashawa shine babban jigo da gwamnatin APC ta sanya a gaba wajen ganin ta kawo sa a faɗin Najeriya tun kafuwarta a shekara ta 2015. To sai dai har ya zuwa wannan lokaci ana kallon cin hanci da rashawa na ƙara samun gurbi a cikinta duba da yadda kowa 'yan kwanakin nan ma sai da muka jiyo wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke bibiyar diddigin yadda ake gudanar da mulkin demokuraɗiyya wato transparency international ta sanya wannan ƙasa cikin 'yan gaba-gaba kan wancan batu na cin hanci da rashawa tun a baya dai zargi ya yawaita kan yadda ake kallon jam'iyyar da lodayin ke kan dawo a wancan lokaci da nuna halin ko in kula ga wasu da ke rike da madafun iko na yin tasarrufi da kudaden 'yan najeriya tun a wancan lokaci wannan wannan dai wani batu ne mai faɗin gaske wanda kuma za mu jingine shi a nan alabashi ma ɗora nan gaba kafin sannan bari mu sauya wa gyamban kafa mu kuma dawo siyasar nan jihar kano inda babban batun da ya fi yawo a wannan lokaci bai wuce yadda gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje ya samu nasarar tabbatuwa a kotun kolin ƙasar nan ba mafi yawancin 'yan siyasa dai na yi wa wancan nasara kallo iri-iri musamman ta yadda 'ya'yan jam'iyyar apc ke shigowa suna taya murna ga gwamnan bisa samun nasarar a gaban kotun kolin cikin masu taya murnar da a wannan rana mun karbi bakuncin rabi emi ya kasai lakabin sai fa kai fa da ya shigo yana mai mika godiya ga al'ummar wannan jiha bisa yadda ya ce sun rinka yin addu'o'i wajen tabbatuwar waccan nasara musamman yadda suka yi ta murna na wannan kara da mai girma gwamna isa mu nasara a kotun supreme court ba karamin abu ne wanda za mu gode wa Allah ba domin wannan ta nuna cewa mai girma gwamnan jihar Kano yana tare da al'ummar jihar Kano suna zaune lafiya musamman yadda mutane lungu da saƙo aka dinga sauka ta alkur'ani aka dinga salati domin mai girma gwamna isa mu nasara kuma wannan ta nuna mai girma gwamna yayi aikace aikace lungu da saƙo na raya ƙasa kuma mai girma gwamna ya samar da aikace-aikace a jihar kano kuma mai girma gwamna ya yi aikace-aikace na lungu kalkal mai girma gwamna ya yi aikace-aikace na karkara salamu alaikum shi yasa al'ummar jihar kano suka yi ta wannan addu'o'i domin mai girma gwamna isamu nasara kuma muna gode wa mutane waɗanda suka yi ta tirtiri da wannan tafiya ta harkar da aka dinga yi a kotu irin su alhaji murtala ɗan mutum yadda babu dare babu rana suka sa malamai suka yi ta yin addu'a addu'a ana ta yanke yanki domin bukata ta biya kuma bukata ta biya sannan muna sake godewa mai girma ko ordinator na appeals malam hassan ibrahim yadda shi ma yake ta ɗawainiya da yan jam'iyya sannan muna sake godewa mai girma gwamna bisa aikace aikace da ake ta yi babu dare babu rana a jihar Kano ai su yayan jam'iyyar hamayya suna ganin kamar akwai wasu aikace-aikace da kuke yi ba daidai ba ko jam'iyyar APC take yi ba daidai ba wanda su kuma suna ganin idan aka ba su dama za su gyara waɗannan aikace-aikacen a wannan lokaci Ai, yanzu ma ba yan hamayya a jihar Kano ina Domin yayan jam'iyyar PDP wani 'ya'yan jam'iyyar pdp wanda yanzu shugabanta na jam'iyya sukutun da guda ya yadda da aikace-aikace da mai girma gwamna yake yi ya fita daga wancan tsari na pdp kwankwasiya ya dawo tsari na dr abdullahi umar ganduje a jihar ai kano ana ganin kamar wata buƙatar kai ce ta sa ya fita ya koma wancan tsari to ai daman dan hamayya komai kai baka iya ba amma duk wanda ya san rabi Sulaiman bici ya san wace irin gudunmawa yake bayarwa a tafiyar waccan ta jar hula kuma yau allah i ganar da shi ba wai ga iya rabi eme ya kasai ba shi ma dai haidar s ya raɗa shigowa yana mai bayyana cewa wajibi ne su yi godiya ga wasu jagorori da suka tallafa wajen ganin waccan nasara ta samu ga gwamnan na kano a don haka yake kira ga gwamnan da ya waiwayi irin waɗancan mutane da suka wahalta masa a siyasance a madadin mai girma alhaji murtala dan mutum muke son mu taya mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar gandoje for kadimul islam da mataimakinsa dr nasiru yusuf gawuna bisa waccan nasara da suka samu a kotun koli ta kara tabbatar da shi akan zaben jihar kano wanda al'ummar jihar kano suka zaɓe shi a karo na biyu karo na biyu me aka shirya wa al'ummar jihar Kano kenan ga ayyuka na wanda mai girma gwamnan jihar Kano ya yi da waɗanda ma ya gada da empowerment da mai girma gwamnan jihar Kano ga sababbin gadoji nan da mai girma da Abdullahi Umar Gandu zai yi a Kano in ka shigo Kano sai ka ce London saboda haka muke yaba masa wannan bawan Allah Alhaji Muttala dan mutum mutum ne wanda ya kamata mai girma gwamnan jihar Kano a jawo shi a mai wani mukami mai tsoka saboda mutumin nan tun da aka fara shari'an nan tun daga Kano yake tiri-tiri da 'yan jam'iyya lokacin ma da muka je Kaduna da Abuja mai wannan mutumi shine ya ɗauki kuɗi ya bamu da sauran abubuwa mai girma gwamnan jihar Kano irin su wannan mutum Alhaji Muttala dan mutum su ya kamata a jawo ba masu riga da stati ba amma kafin yan jam'iyya me yawa al'ummar yankin Sabari a ce mutum ne da za a sa shi a gaba?
amma a a nasarawa local government babu kamar sa in dai taimakon yan jam'iyya ne ka je kasuwar da wani ka ga dimbin al'umma waɗanda suke cin abinci a karkashin sa ko dai akwai wani abu da yake nema ne shi yasa ake ba wani yaba abu masa?
da yake nema yana yi ne soyayya ce da yake yan jihar Kano da kuma Dr. Abdullahi Umar Gandu kuma wannan po zero ta tabbata mai girma gwamna shine sama kamar yadda rara yake faɗa sun shiga tsalla tsalla jiya ma mun ji mutumin yana ta tafka tafka a gidan rediyo to in zaka dawo ka dawo mai girma gwamna yana maraba da kai an ce yanzu zaka gina ramin mugunta ka gina shi daidai to ai shi ma daidai shi din ya gina Dai- yanzu kuna gina daidai ku a mu ai ba mugunta muke ba shi ai idan kai mai alkhairi baya faɗa sai dai ya faɗi sharranka duk irin alkhairan da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai bai faɗa ba kai kuma faɗa mana alherin da kwankwasa shi yawa gandujan mu ji tunda shi ya kasa ya faɗa A'a ni ai ba zan gaya maka ba wanda ya zo ya faɗa da bakinsa amma mai girma gwamna ai ya faɗi irin alkhairan da yawa sai na kama sunansa ba saboda haka muke kira da idan zaka zo ka dawo kai ma sai mu karɓe ka amma fa ka sani bai daga koma karkashin dan Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki.
haidar s ya raɗa matashi a jam'iyyar apc a baya bayan nan dai mun jiyo yadda shi kansa lamba ɗayan wannan jiha yake bayyana cewa zai sosa dukkanin gurbin da ke yi masa ƙaiƙayi a don haka alhaji awwalu soja bakin wafa ya shigo yana mai cewa kamata ya yi gwamnan ya fara sosawa da ƙaramar hukumar gezawa mai girma gwamna muna ƙara taya ka murna samun wannan nasara da kai kuma ka tuna mai girma gwamna fa kayi alkawarin cewa duk inda yake maka kaikayi sai ka sosa bayan an samu nasara to duk da mun ji an ce ka yafe to ka sani fa mai girma gwamna muna ƙara tuna maka cewa an kashe maciji ne wallahi ba a sara kansa ba akwai wasu matsaloli a wasu wurare musamman a ƙananan hukumomin nan namu musamman ƙaramar hukuma ta ta gezawa tsakani da girman Allah ba za mu yadda mu zuba ido mu ga cewa idan aka ce kowane shugaban karamar hukuma zai zo i rika sai da kadarorin karamar hukuma za a wayi gari cewa gaba ɗaya ma karamar hukuma ba wani abin da za ba za ta yi tasiri ba misali hakan ba wani yunkuri ne na samarwa da karamar hukumar kudaden shiga ba babu inda aka ce shugaban karamar hukuma ya ga filin makaranta isayar to mashekarun shanu izo isayar babu inda aka ce shugaban karamar hukuma ya ga burtali isayar babu inda aka ce shugaban karamar hukuma ya ga fili na kasuwa ko tasha wacce take da tsohon tarihi ya je ya sai da ita abinda kawai aka ce shugaban karamar hukuma yi ya ƙara inganta waɗannan abubuwa dalilin da ake sa ake aje waɗannan abubuwa na ƙananan hukumomi kamar fili za a ƙara makarantu yara suna ƙara ƙaruwa mutane suna ƙara ƙaruwa a wannan ƙaramar hukuma idan buƙatar ƙara makaranta ta ƙara za a ƙara idan buƙatar wataƙila ko ambaliyar ruwa za ta yi daga wasu ƙauyukan a zo a ba su fili wataƙila za a ƙara asibitoci ko kuma gidajen malamai to shin irin waɗannan idan har za a sayar da waɗannan kadarori ja'in an an wayi gari gobe kuma ina za a samu in wannan matsalar ta zo za a samu watakila fa ya duba ne ya ga samar da waɗannan ko kuma sayar da waɗannan kadarorin su ne abin da suka fi muhimmanci a daidai wannan lokacin mai girma gwamnan jihar Kano ina ƙara kiran ka kai wa Allah kai wa annabi shugaban karamar hukumar Gezawa dan girman Allah ka sauke mana shi ka canja mana wuri dama Murtala Alhassan Zainawa ya ka mana shi da kyakkyawan niyya Alhaji Awwalu soja bakin wafa daga jam'iyyar APC yanzu kuma bari mu yawayi wancan batu na sauya sheka da tsohon shugaban jam'iyyar PDP Rabi Suleiman Bichi yayi zuwa jam'iyyar APC cikin mutanen da suka gabatar da jawabi a lokacin da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya karbi Rabi Suleiman Bichi zuwa jam'iyyar APC akwai janar Idris Bello Dambazo mai ritaya a yayin jawabin kuma mun jiyo shi yana bayyana cewa gaskiyar gwamna Ganduje ita ce ke sanyawa ake ta tururuwa don shiga jam'iyyar APC da girma gwamna ana cewa mai gaskiya yana tare da nasara. To, wannan shi yasa aka yi zaɓe Allah ya baka nasara. Aka je tribunal Allah ya baka nasara. Aka je court of appeal Allah ya baka nasara. Aka je supreme court Allah ya baka nasara. To, mai girma gwamna ina taya ka wannan wa'annan nasarori sannan a yau ga waɗannan ‘yan uwa namu su ma Allah ya kawo su cikinmu. Kuma abin da nake so in tabbatar maka da sauranmu nan duka shine Rabi'u Suleiman Bishi ba yau ya shigo tsarin APC bandujiya ba. Tun da farko da abubuwa suka fara su kurkucewa tare da shi muka zauna aka yi shawara cewa za a fice. Saboda haka ya dai zo amma tuntun muna tare da shi. zare ɗaya ne ɗan zare ne ya rike shi ko wannan zaren ya yanke ya watsar yanzu ya dawo cikin mu saboda haka ina muku barka da zuwa kuma ina so in tabbatar da mai girma gwamna cewa za mu yi aiki tare da ku mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ƙara wannan tasiriya nasara insha Allah.
Idris Bello Dambazo daga jam'iyyar APC. Shi ma dai dattijan ɗan siyasa magaji Yalawa ya ce fitar Rabi Suleiman Bici daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyarsu ta APC abu ne da ya kamata a yaba masa.
Taya mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje munnar samun nasara ta uku da ya yi wajen shugabantin jihar Kano a wanda zai yi shekara ta takwas kuma an gode wa barau jibirin dangane da kai da kawo da ya dinga yi har Allah ya taimake shi ya shawo kan Rabi Suleimani Bici mai gidana ya dawo da shi jam'iyyar APC wanda musamman ni magaji ala na ji daɗin wannan al'amari domin muna da fahimta da Rabi Suleimani Bici muna da fahimta da barau jibirin wannan abun a gode masa ne kuma abun a yi masa ne ya nuna shi dan siyasa ne shi gogagge wanda za a iya cin yaƙi da shi kowane iri ne tun daga kan jiha zuwa tarayya ina kuma jan hankalin shugabanni tun daga kan shugaban kasa zuwa gononin jihohi musamman jihar Kano zuwa kananan hukumomi yara na ƴaƴana ƴan midiya ya kamata a duba su da ƴan jam'iyya domin makogoran mu ya bushe in mun haɗi ruwan ma baya tafiya ciki annan mu yara su suka ci yakin nan su ne suka ɗauki bindiga su suka fin gaba wani ka samu nasara to tunda Allah ya sa an kawo ƙarshen yaki yaki an yi saranda an za kawo ƙarshen yaki ya kamata dan Allah dan annabi a san wani abu da za a yi aikoyi da irin yadda gwamnan jihar Maiduguri ya yi ya tallafa yan jama'iyya jihar Borno musamman yan jama'iyya musamman kuma sojoji wanda suke daukan bindiga su tafi bakin daga a fagen siyasa ya yi musu wani albashi na musamman to ya kamata gwamnan jihar Kano kai ma kai wannan to amma baka jin duk wannan koke da kuke yi na halin rashin abin hannu da kuke ciki duk dalili irin na rikon da ita gwamnati take yi matan da ta rike kudin kananan hukumomi an ce to ai gwamnati kogi ce musamman gwamnatin jihar Kano yanda har ta santa taimakawa wasu kungiyoyi da tallafi to ya kamata wanda su ne suka yi yakin aka samu dama har ake taimaka wasu kungiyoyi da wasu ayyuka. ce ba dan gwamnatin ta rike kudaden kananan hukumomi kamar yadda ake zargin ta ba da za ku ringa shiga cikin wannan halin har ku ringa roƙon a jika makoshin ku.
A ba za mu shiga ba ya kamata a lalle a saki wannan dama ita ma kananan hukumomi a saka a ba su dama a ba su cikakken yanci kamar yadda muka samu labari a baya su dinga samun kudaden su domin idan an yi wannan magana ta gaskiya kananan hukumomi za su rigiya gwamnati tanshin domin za ta taimaka wa wasu yan jam'iyyar ita kuma gwamnati taimaka wasu saboda haka duk wannan koke-koke da muke yi insha Allahu idan aka yi haka ba za mu samu ba.
Magajiya lawa da tijo a jam'iyyar APC. Mu je ga batun sauke kabakin alkairai da wasu cikin jagororin wannan jiha ke yi inda a wannan rana muka jiyo yadda shugaban kwamitin ciyar da ɗaliban makarantu na jihar Kano Honorable Yawo Abdullahi Yanshana ya sauke kabakin alkhairi a yankin karamar hukumar Kumbotso inda kuma muka jiyo guda cikin mazauna wannan yanki Shu'aibu Abdullahi yana mika godiya bisa tagomashin da suka samu.
godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tsaya da amincin Allah su kara tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jawabi ya gabata wannan tawaga ta zo ne a bisa wannan bucirowar wannan ayyuka rijiyoyin da muka gyara dama shi ya haƙa su kuma suka lalace wannan shine ya tabbatar cewa a zo a gyara rijiya kowa ya buga isha bakin da zamu yi kowa izo idan iyawansa ya je ya buga ruwa isha girma rajin wani bar Abdullahi Ishana ya tabbatar da cewa da na je aka yi masa maganar masallaci ya ce shi dama wannan aikinsa ne a je a duba masallaci duk abin da zai ci a je a gyara shi a tabbatar ana addini cikin walwala da nutsuwa a cikin wani masallaci muka tabbatar izo ya aiko aka gani aiki ne da yake tabbatacce ba wai aiki ne za ta za a yi ba yi ake yi to saboda haka ku zama shaida kuma ku tabbatar mana cewa wannan jagora ne nagari jagora ne wanda ba da riko a zuciyarsa jagora ne wanda ba nufin kowa da wani sharri sai dai alkhairi shi yasa muke ganin cewa kullun alkhairi ne yake binsa.
Ba wai ga Shu'aibu Abdullahi ba, shi ma dai Yahaya Bala Talawa ya bayyana cewa suna zagayen gani da ido ne domin tabbatar da irin aikace-aikacen da shugaban kwamitin ciyarwar Honorable Yawo Abdullahi ‘yan shana yake yi.
Kamar yadda aka iya gani wannan tawaga muna zagayawa ne domin gani da ido irin aikace-aikacen alkhairi da Right Honorable Yawo Abdullahi ‘yan shana yake yi a wannan mazaɓa shugaban CPC na ƙarfin hukuma. A wannan shine zagaye da muke yi na gani da ido a tabbatar da aikace-aikacen na alkhairi da wannan bawan Allah ya kawo wannan mazaɓa mai albarka. A yanzu gama a wannan masallaci na unguwar ruwan sai mai albarka. Yanzu nan muka baro rijiyoyi da wannan bawan Allah ya gyara na bohol a wannan dai mazaɓa gin. Ɗazin nan muka baro lokacin da muka zama da matasa su ma za a ba su ɗan abin masarufi.
Yahaya Bala Talawa kenan yanzu kuma sai mu leka jam'iyyar PDP inda Alhamis ɗin nan tsohon gwamnan Kano injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya gabatar da wani taron manema labarai wanda kuma a wannan ganawa ne Kwankwason ya yi tsokaci game da juyin da aka samu a cikin tafiyar jam'iyyar PDP a nan jihar Kano na ficewar wasu dakarun Kwankwasiya da ake kallon suna daga cikin jagororin tafiyar jam'iyyar. Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya ce bai ji daɗin barin tsohon shugaban jam'iyyar PDP Rabi Suleiman Bichi ba wanda ya ce ko da kuwa mutum guda ne ya fice daga cikin jirgin su to yana takaici saboda ganin al'umma su ne jarin kowace tafiya a siyasance haka kuma a wannan ganawa dai injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya kuma yi martani game da yadda gwamnatin jihar Kano ta buƙaci haɗin kai daga bangarorin hamayya ta fuskar ciyar da wannan jiha gaba kasan Rabi Kwankwaso da Kwankwasiya su ne headquarters sulhu sulhu duk wanda ya kawo shi ana karɓas amma wannan magana da ya faɗa ta sha karo da maganarsa ta ƙarshe ta jiya yadda ya faɗi maganganu marasa kyau a kaina wanda kaga wannan ya nuna cewar waccan da ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba.
Ka ji ko me ya faɗa yau excellency?
Eh na ji da yawa daga cikin abubuwan da ya faɗa bai faɗa alheri a kaina ba.
To amma misali tunda kai ma ci gaban Kano ne a gaban ka ba za ka dan sassauta ba?
Ana ma sassaucin kenan. Mu ƙarin sassauci da aka ɗauki gwamna aka ce ungo tafi ka je ka yi da nufin za a yi alheri kuma abin ya zama duka sharri gare mu ga al'umma ga baki ɗaya a jihar Kano tsari ya zo wanda yake na rashin jin daɗi kowa ka gani a jihar nan Allah kaɗai san abin da yake zuciyarsa yanzu jahilci ya yi ƙarfi harkar ilimi an kashe ta yanzu rashin aikin yi ya faɗaɗa yanzu asibitocinmu in ka je sai dai ka je ka tarar da garwa gurin mutane suna cikin wahala shugabanni suna yin abubuwa waɗanda suke bai kamata su yi ba dukkanin irin wannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke muhimmai wanda kuma su ya dame mu sulhu in aka gyara wa'annan shi kenan sai a yi sulhu tsohon gwamnan kano injiniya rabiu musa kwankwasa kenan hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
baki ɗaya kuma da haka ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki abdulkadir yusuf gwarzo da khadija rabiu indabawa muzammil ibrahim ya kasai shine jagoran siyasa na wannan gida ahmad rabiu jayan da na gabatar nake cewa da fatan za mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.